أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan lissafi na rikilatul qulub za mu tashi a shafi na tasa'in shafi na tasa'in barkonsa a mala yana lissafa mana wato zunubai waɗanda suke zamowa sanadiyar mummunan cikawa Allah ta kai kuma yadda ake cikawa yanzu wala kuja'a ta yi yawa kuja'a mutum yana harkokin da kawai sai ingire sai yana yana labaran duniya sai kawai yana kwallo sai duniya ya yi wani ya yana cin abinci kawai shi ke wani ana hira da wani yana lacca wasu bi kake kuduwa ta da bai shirya ba amma kaga idan ana maraukakin sarki ya dan taba mutum ya dan kwanta a asibiti na na ana ta yau da tashi ya shi kan shi zai gane cewa hanya yawwa shi kan shi zai gane cewa ba hanya ko ni lokaci ne ya dan dubu to sai ka ga yana nan kin da kin ɗi ina nan kin da kin da na kin da ke bari kin da kin da na wato biyan basu suka na ga su nan ga su nan ko wasiya ko cewa idan ba na nan a yi kaza a yi kaza a baka ana alheri alheri ya fi a ce mutum kawai kwatsam kayan abu shi ne haɗa koyewa Allah ta kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya tare shi da mutuwa ta kuja amma Allah ya kare amin eh tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya har kai na kowane musulmi sai mai mutsarin Allah ya ya tsare shi da mutuwa ta kuja tunda dai mutuwa sai kowa ya mutu ma wanda za ka je na zuwa to Allah ya saka yi na sai dai ka je na to Allah ya kai dai wannan kuma ba da Allah ta a jami'a na yawa Allah ya kwana daɗe mu daɗe mu daɗe mu gabatin mu gabatin mu gabatin baɗaɗa yau wannan da addu'a ce mai kyau saboda shi daɗewa a rayuwar duniya akwai alheri ko alheri in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar da yau ku yi sha'awar mutuwa yace saboda idan alkakamanta aikin alheri ne to an bar shi zai ƙara na misali kullum kana samun lada dubu goma ko miliyan goma to an ƙara maka wani ɗaya ta karu ya ce idan kuma mutum mai mummuna aiki ne mai yiwa tsawon kwanaki na allah ya ba shi dama ya duba ya ke yara kan wanda ya zamo ya zama alheri to mala ya lissafa mana abubuwa guda biyar na jin na shida ne za mu tashi ya lissafa mana shirka da Allah ya lissafa mana sihiri ya lissafa mana wato tukuntan mushrikai da taimakon su ya lissafa mana wato kau da kai daga shari'ar Allah mutum ya koyon addinin Allah ya kyaki da addinin Allah ya lissafa mana wato musu na wani abu na musulunci ta nini abin da yake ba dalilin ba dalilin duk wanda ka ya musa shi kafin ne shi ya ba da misali da abin da kowa zai gane shi ne sallah dole ya ci ma babu sallah a musulunci ai kowa ya gane da ya ɗauki wanda yake ba sallah a musulunci dole shi wa dole shi kafin saboda ya musa abin da babu wani dalili babu wani abin da zai sa ya musa shi to shi ne sai ma da yake na na shida ibaratu lahi shakkan bi adami wato abin da ke sa mummunan cikawa na shida shine bauta wa Allah da kokonto mutum bai da tabbas dangane da Allah kan dole musulmi da samu tabbas Allah ma wasu ne zarfi ka tsare da kokonto kokonto ba ɗabi'ar musulmi ba ne kokonto musiba ce in ka duba ƙarshen sunan dafiya Allah ma wasu ne zarfi cewa ne wanda kila inna wa'adallahi haqqun wa sa'atu la rayba fiha قل ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين Allah ya ce in aka ce wa kafirai cewa alkawarin Allah gaskiya ne kuma tashin alkiyama tabbas za ta zo masu kokardo sai su ce su ba su gano ne ne tashin alkiyama shi ne ma na da masa ba su san ne tashin inna zulmi illa zana duk muke ana faɗa ko za a yi ko ba za a yi zato Allah ta kiyaye shi yasa irin abubuwan da makiya Allah suke gabatar da su a cikin al'umma musulmi suna da shari wasu abu za ka kamar technology wani abu za ka kamar ci gaba ne kawai kamar wani wasa ne amma Allah in ka tsaya ka kalle shi ka ga sharrin da yana yawa domin sharrin wasu abubuwan za su sa mutum shi kaɗai bai ce wa kowa ko bai yi magana bai zama kafi Allah ta kiyaye ba ku ce mun kiyaye mutum bai yi magana ba bai ce komai ba shi kaɗai haka yana zaune kawai ya zama ake saboda ya gane wannan saboda ya gane wannan kun gane duk mutumin da aka sa masa kunkuntu ya dawo yana tunani ko za a yi tashin kiyama ko ba za a yi ba ai kwanan nan da ba ku na yana yana tunani shi kiyama za a yi ko ba za a yi ba yana wannan ya zama kafin domin Allah ba ku sarki ya ce wa inna sa'ata atiyatu la rayba fiha na tashin kiyama na da Allah ce ba haru ku a ciki ba abu da kai hana ruwan nan sai Allah ya tashi kiyama ba duk abin da ka sani gaskiya ne to ka hada shi da tashin kiyama kamar da hararar ka ga kana tsaye a filin kiyama wallahi dan za ka kinka tabbas ya sa wasu ake ba su wasu theory irin na kafirci wani a ce masa wani an mutu kashewa ake na wayar ma an kushe akwai wannan masu reincarnation wani na mutu a wani gari ake bullo wani ya sa kake ganin kamanni mutum ya mutu a naka wani zai bullo a china ya bullo dan gare ne dan yana cikin nan ya ci gaba da na wannan kafirci wallahi mutum ya mutu yana nan yana nan a tashi kiyama ko za ka ga za ka bullo da tashi kiyama Allah cewa yi wa hasharnahu sai ya ce ba zan mun gaji ne kun hada Allah ya ce a filin tashi kiyama za mu tara mutane babu jisiri da baya ɗayan kan da wanda ya zo aka halitta shi ya zo duniya a najeriya ya rayu ko a ingila ko a amerika ko a indiya ko a china babu mutum ɗaya da za a fili kiyama a ce baya nan allah ya ce babu kowa na sai ya sa allah ya kira ta yau wa nan kuma uku yawon jam'i allah ya ce da za mu tara ku a ranar taro ranar za ka ga taro يوم يجمع الله الأولين والآخرين رد على ذلك هذا متعلم فرقون نجشي دع الجنة تكعن هو الذي يجب أن يتقبل التارو تقولنا ثلاثة تارو سيدي من ذلك الجامعة إيه تارو ذاك كتاب شيخ معلم يتكون المسألة من كيف سيدنا da wani rami rami da wani duwatsu da wani gangara da wani gwani Allah ya ce ba duk dai a nan ai sabuwa tal la tara fiha iwajan Allah ya ce wala amsa babu rami babu kwani babu tudu babu gangar flat flat Allah zai yi a tara wa ja'ala rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra ranar Allah ya ce ubangiji ka zai zo ja'ala zai zo wal malaku saffan saffan sun sun sun wannan wa ji'a yawma idhin bi jahannam ranar kuma za a zo da mutar jahannam Allah ma su ce sarki ya ce yau mai sun yi tazarkar kusa ranar da mutum zai tuna Allah ya samu tuna da yi Allah ya samu zuwa Allah ku biya a wannan ranar da ya samu da zama musu Allah ya samu farin ciki da ayyukan eh ranar da mutum zai tuna ina ma ina ma ina ma Allah ya ce wa Allah da ku biya ina ma a ce a nan gidan duniya ya tsaya wajen tunani a ce yanzu ne mutum ya tuna cewa ba kai hajjin alkiyamar nan ba a kai na ya gyara ka za ya kai da kansa ya yi zarka ya yi azumi ya yi na ya ci ya yi sabon Allah ya kinci halar ya kinci da ya tuba uwa wannan tunani ya yi amfani amma wancan ranar ba ana kawai an gama aiki zai yi sabi Allah ta ba mu sa'a da haka bauta Allah da kokonto kai duk wani magana da yake akan gwara da yake kun ga su kuwa guda casa'in da ɗaya ne ma ne yake gudu ko na a yi hankali to bautan Allah da kokonto babu yaki Allah ka tsare ni Allah ka samu yaki akan Allah eh Allah ba ku cikin zarki tabbas gaskiya ne aljanna gaskiya ne ta gaskiya ne tashi alkiyama gaskiya ne duk wannan gaskiya ne ba wani abu kai wannan dubban kamar kuskure ne mashin ya diga za ku ga yanzu ya sa hajji jihadu ne na dugun a na farko ne na na wani yake dugun a na farko ne ba a na biyu ba na shi na ce dugun a na farko ne ba a na biyu ba na farko biyu ne yake kuskure ne na mashi wa jihar shayin min asma'i lafi wasu fati a wasu mutum ya muta muta wani abu daga cikin sunayen Allah Allah tsaye ko kuma sifofin Allah ko kuma kwatanta Allah da wani abin da ya yi kama da na halitta ko da halitta kusan Allah ya gaya mana ya ce dai ta kamishin shehu a ga an gama da sanar Allah bai kama da komai ba ko wasu sami umarci Allah bai kama ba kun bai kama da Allah don ka ji yadda sifar kwakwalwar ka ta kasanta ma Allah ka ce ba haka yake ba wuce kuma nan duniya kan ba a ganin Allah eh ba a ganin Allah ce ta annabawan Allah ma a duniya Allah bai bari sun saboda duniya gidan jarabawa jarabawa ne amma kuma za mu ga Allah insha Allah Allah ta mu shi masu bayan Allah za mu ga Allah shi aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka yake wa sahabbai innakum satarawna rabbakum yace kama tarawna hadha al-qamar da su ga muna bi ru'yati wata rana wata ya fito ya yi kal dare sha hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai kunna za ku ga ubangiji ya ce za ku ga shi kawai yadda kuke ganin wasan ya ce ba ma wanda zai yi turere ne ba wanda zai ci aka waje ni ban gaishe kamar da ka tare ni ba kowa zai ga ganin Allah ya fa aljanna da eh duk ganin Allah shi yasa annabi Musa alaihi salam da ya nemi ga Allah a duniya Allah ya ce masa a annabi Musa Allah ya ga mana a cikin Al-Qur'ani ya ce rabbi arini anzur ilayka insha Allah ka fadi na ga ka ji suna ta magana kullum ya zama kalimullah yana ta magana da Allah ta magana da Allah lokaci da yawa sai annabi Musa ce rabbi arini anzur ilayka Allah ka fadi na ga ka sai Allah ya ce masa zan ka rayu ba za ka iya gani na ba a wannan rayuwar duniya ba za ka iya gani na ba idan ka ke kai na ya gani ba shi da sai Allah ya yi masa jaraba Allah sai ya ce masa walakin min zulkilal jabal Allah ya ce masa amma ga dutse nan ka kalle shi idan idan ka karfi idan ka ya iya kallon dutsen to ka sauka karani Allah ya ce ka za ka gari ni Allah ya ba dutse Allah ya ce falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da Allah ya kanya eh daga cikin hasken zafin Allah ya taɓa dutse kuma aka ce nan ta ya kalli dutse ba Allah ba ba ya kalli dutse da hasken zafin Allah ya taɓa shi dutsen da hasken ya taɓa shi Allah ya ce da alamu da alamu da ta'ashi sai ya mai da dutsen da hari dutsen mutanen Musa bai kaza ke ya ga dutse ya zama gari shi kuma annabi Musa da ya ga haka وقرر موسى سيدا في هذه السنة شيني الله يشهد فلما أخاف لك إلا أن موسى يغفر قال سبحانك sai ce tsarkiya tabbata gare ka al'alwana tsarkiya tabbata gare ka turku ilaika wa na awwalul muslimi kace kawai na mi dosa na wato a bargarin da sai an yi ta shi ne ganin ka ba nan da haka Allah ma ɗaukaci sarki za a gani amma ba nan kuma babu wani abin da ya kama da shi na halitta babu wani abin da ba a musu sunayensa ba a musu sufofinsa babu abin da ya kama da shi na takwas sabbin rasul sallallahu alaihi wa sallam wa rabbi subhanahu wa ta'ala zagin manzon Allah Allah ta tsare zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma zagin Allah madaukakin zargi zagi kowa ya san shi aiko akwai zagi wanda aka sani akwai zagi wanda ake da aiki akwai zagi wanda ake yi ga sunan yin kowace a cikin su wulaƙanci ma zagi ne na duka suna nan da haka Allah marubucin sarki girmama shi ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam girmama shi ake Allah shi bauta masa ake da girmamawa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ya ake masa da girmamawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bauta masa kuma bai ci a bauta masa yawa Allah marubucin sarki sai da ya jira annabawa dan ɗaya har guda goma sha takwas a jere watilka watilka menene menene wannan haya watilka hujjatuna Allah ya ce a tsina ha Ibrahim ala qawli narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim sai ce wa hamala ko in haka wa yaquba na كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المسلمين وزكريا وعيسى والياس ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل ويسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن ابائكم تو har da ƙarshen ayar mai Allah ya ce Allah ce ya yi da in ashira Allah ya ce ko wala in ashir walau ashraku la hadil anhu ma kanu ya'malu haka ne ko Allah ce dole da annaba da kika sai ce walau ashraku yace da waɗannan annaba za su yi kariya da ni la hadil anhu ma kanu ya'malu da duk aikin da suka yi na lalace ya ɓaci to don Allah annabawa Allah ya ce da suka yi shirka zai ba ta ake su yanzu kai wane ne ni wane ne na da muke gani kawai sai mu yi ba komai aka ga abin tsayawa muke yi kina ne saboda ni kawai dan garin mu Kano ko ni garin mu Jos na ko ni garin mu Bauchi kawai shi ke nan sai ne ba komai ga ganganci ganganci Allah ya ga bawan da yanzu safa ya ce ko wannan su da za su shirka da Allah da Allah ya baka yi da ake ji duk Allah ba zai karba to bare ko bare ni Allah ka tsare na tara al-istihza'u billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wato izini ai an san izini ko dama an sani ba izgiri izgiri da Allah ko izgiri da mala'ikunsa ko in yi izgiri da littattafan Allah ko izgiri da manzannin Allah ni ba san wata kalma ne na wata ba ne haka ne ko ai kowa ya san izgiri na wani kalma mai izgiri ne to ba a yi wa Allah izini ba a wasa da Allah shi ya sa har masu wasan kwaikwayo su biyayi Allah ba a ga mutum yana dirama da sallah sallah da Allah kake dirama ana dirama da Allah to Allah abubuwa masa wallahi ba kyau duk abin da za a yi wanda wanda addini wanda ana ana ya wuce wata duniyar ma gaba ta Allah ya gaya mana wa ma kalin nan samawa ta wa arzikin ma bai nan ma la'i Allah ya ce tambayi da kanta abin da ke cikin su ma har sai su zama masa Allah ce ba wa ta ke wani waje Allah ya ce lau a rabina an da ka sai da lawani sai da ta kasna mu min ladunna in kunna fa'ili yace da wasa muka yi miki da shi ke na samu da sai yadda aka turo annabi ya zo ya koyar da mu sallah da sai a turo na annabi ya koya mana wasa da eh da haka za a turo annabi ya zo ya koya mana wasa Allah da ya duniya da dan wasa Allah ya ce ma kare sana kuma illa bil haqq Allah mu ya ce ma an ce ko sai da gaskiya shine a zo a yi jarabawa a ce a shiga aljanna a zo a yi jarraba a wani a je a shiga wuta Allah ya kiyaye shi kenan yanzu duka wannan rayuwar da muke a gidan jarraba da laya a kawai da ke na isa ana ta isa Allah ya samu gama lafiya kuma Allah ya samu shi to ba a yi ziri da Allah ba a yi ziri da mala'ikun Allah mala'ikun Allah Allah ya halicce su suna da yawa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ba wani ya san yawan rundunar ubangiji ka sai shi Allah da haka suna da yawa akwai wanda muka sani irin su mala'ika jibril wanda shine jagora nasu akwai mika'il akwai israfil na akwai ridwan ga sunan manya manya da waɗanda hadisai suka zo da suna amma sauran duk ba kusan suna su amma suna nan akwai raki guda ati shi raki guda ati ba wai sunan mala'ika ne guda ɗaya ba sunan mala'ikan da ke tsayawa a hannun dama sunan su duka raki sunan mala'ikan da ke tsayawa a hannun kowa sunan shi ati da haka mala'ikun suna nan wasu suna dama wanda suke rubuta ayyuka masu kyau wasu na hagu waɗanda suke rubuta ayyuka mara kyau wanda duk ya balaga yadda ya balaga daga ranar mala'iku suke so ma aiki a kan shi ba za su rabu da shi ba sai ya mutu suna tare da shi akwai mala'iku da Allah madaukakin sarki ya sa ayyuka suke yi tare da mu Allah ya sa su suna da mu suna tuddure mana abubuwa ba haka ba kai ka san duniyar na hada ba za ka iya rayuwa akwai abubuwa da ba ma iya ganin su duk mala'iku ke da Allah ya sa shi a ka mana aiki akwai inda ba da mala'iku ba da iko Allah ai akwai kafirai a cikin aljanu ko ko ba ka za a yi sallah inda ba da mun tsaron mala'iku ba sai kawai wani aljini kafiri ya zo da bulala ba ya tuga wani ya tuga wa ladan ana sallah ha sauran masallaciyawa ce na na haka da zarafi amma ina Allah da sa ba su iya wannan duk tsaron Allah ne suna nan abubuwan da suke mana Allah mana cikin sarki ya sa da haka ba a yin jiri da su haka nan ne tattafan Allah akwai ne tattafan Allah guda da yin da ke da ni da shi amma wanda aka ya zama wajibi mu yi imani da su wannan mutasar su tare su akwai guda akwai alkur'ani wanda Allah ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai al-taura na wanda Allah ya ba annabi Musa akwai injila wanda Allah ya ba annabi Isa akwai zabura da Allah ya ba annabi Dawud akwai sunan Ibrahim tajjuli na Allah ya ba annabi Ibrahim alaihi salam wannan sun zo a cikin Qur'ani ko musulmi haka zai imani haka nan manzannin Allah su ma suna da yawa manzannin Allah annabawan Allah annaba kamar yadda zuwa hadisi cikin hadisi akwai manzannin Allah su ɗari uku da kuma sha manzanni haka suka yi a duniya kam amma annabawan Allah suna da yawa su sun kai dubu ɗari da dubu ashirin da kuma eh dubu ɗari da dubu ashirin da kuma haka annabawan Allah Allah ya duniya na an dadewa an fada ya samu mummun zoma lokacin da kawai dan lokaci ne ba da an yi al'ummomi ba da duk a duniya mutum da yi shekara da ya shida su kawai shekarun su dari shida wasu shekaru dari ko mutanen da su rubu da kwaɗi a lokacin shekarun su wani samun mutum ya ɗari tasa ya girma ya kai shekara ɗari uku ɗari uku ɗari hudu amma kagar mufa na yanzu za a samu wani mai shekara ɗari da hamsin jami'ai sai ana zuwa ana ɗaukar shi a fili na ana nuna shi a rai amma su ma shi ya sa a ƙisa wata mata a zamanin annabi Nuhu alaihi salam wanda take ya rasu dan ta nan ya rasu yana ɗan ƙarami bai daɗe ba ya rasu yana yana yana shekara ɗari uku tana ta kuka cewa yaro ya koma da wuri ya zo zai wuce yake ba ta haƙuri cewa yawa ta ki haƙuri ba ya haƙuri haka ta ranar gari ne ta ce to bai wanda inda ki zuwa cikin al'umma a nan ƙarshe fa wanda su gaba ɗaya shekarun nasu da wuce daga sittin saba'in sai ta daina kuka sittin saba'in ta haka za su zo lokacin su buge da ita mamaki ya kama ta ce ko ta ce su waɗannan ba su sun gina gida ba ma shi na ba ta san mure ramin gida ba ba ta san mure ramin gida ba ita tana tunanin ta ce ai ba sai ma ka ta ba ta lokacin gida dan wannan kawai kamar nan kiran ne da ta ce ai da ta zo lokaci ne su je da ba za ta tsaya ba to tana gani da karfi kamar yanzu kai ne ce ma awa ko za ka yi duniya misali a ce in ka zo ina awa uku za ka yi a yadda ka san awa uku ai kaga ka wani ina za ka je wani ala ta yi na a kaga ne ba za ka yi wa ina za ka je ka nemo ne ma ka zauna kawai ka ɗaya shayi ba kun ne in kamun lokaci ya to haka kike gani nasu shekaru amma kuma ba su san a yanzu ne ake hidiman duniya a yanzu ake hidiman duniya ba hana a yi hidiman duniya ba sun ba za a manta da Allah idan ma an yi duniya ne a mata hidima amma matsalar hidiman duniya ba ne manta da Allah matsalar hidiman duniya ba ne ci haram kada haram matsalar hidiman duniya mutum ya yi aikin da Allah ya tashi amma ba haka ba duk wani hidima da za a yi in an bi Allah an yi nimar Allah Allah godiya yake so ka a yi masa a kan nimomin da yi eh bi nimomi kuma ya yi ne dan bayan ba shi ne damuwa ba amma mantawa da Allah shi ne matsala Allah ka kiyaye kuma kuma ce dan ya bude ya bude wuta ya ce dan ba ya bude wuta sai dai Allah ya kiyaye ha abubuwa da dama ma ka duba yara yara ya yi zara da kan noma yaro yaro ya rasa wa zai cutar da iyayensa shi da ya ce da kusa da ya fi shi ubansa da kogana ta yi sai ka san kawai alamun tashi a kiyama Allah ta kiyaye to sai na goma man ja'ala bainahu wa bainal lahi wasa'id ya'buduhum wa yad'uhum wanda ya sanya tsakanin shi da tsakanin Allah wani tsani wasu tsani wasu mutane shi zai bauta musu kuma su bauta wa Allah Allah ta tsare kaga wannan shi kare da Allah ko mutum ya sanya wani zai kira shi wani zai roƙa shi kuma ya roƙi Allah wai cewa kai ba kai ta ka roƙi Allah ba wannan musulmi ba ma musulunci ba Allah cewa ya wa qala rabbukum ud'uni da kowa Allah yake magana Allah ya ce ku roƙi ni zan amsa mu ku bauta mu ilal ladina yastakbiruna an ibadati sai da kuduna jahannama da su wani shi ce ma ba za ka kai ba za ka kira Allah ba sai dai ka kira shi wallahi ta duniya ce ta duniya da ka sani gizo da koki ai an san gizo da koki wallahi ita ce aka ce da aka mai da musulunci wani tsoho daga Nijar an taba sa a bidiyon ana ta tsilla wa mutane cewa shi malami ne suna tafiya da wani almajirinsa wani malami ke ba da labari wai suka zo za su hau ruwa shi ne sai shi malamin ya kira ya ke kiran Allah suna tafiya a kan ruwa sai shi almajirin sai ya kira Allah ko ke yi ku ji wannan tatsuniya ya kira Allah sai shi ya dinke sai ma yana ta kuka ma da mun ya fito da shi ya ce to ai rigima kake wato wai shi ba Allah zai kira ba shi malamin zai kira shi malamin ne zai kira Allah kun gane ai yadda ake mukamin duniya na kai zai huti da ranka ne ba za ka je wajen bibi ba misali sai da ranka ne zai je bibi kai ne sai ka zo ka gaya wa na darakta irin wannan wasa ne duka bayan Allah wajen roƙon mata ta yi shi yasa ma Allah ya ce mu bauta masa direct ba wanda kake bauta ya ga Allah ka bauta ba babu wanda kake roƙo ya ga Allah wani ya roƙo yana roƙon ka da babu shi duk duniya kowa Allah zai bauta kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa bauta wa abudullaha wa la tushriku bi shay'a ko ta Allah kada ku hada Allah da shi da kan wanda ya sanya wannan wasali shi ne tsari tsakanin da Allah da wannan za a yi mutuwa mara mara kyau Allah ya kiyaye na goma sha daya a itikad أن غير شرع, شرع, شرع الرسول أكمل من شرعه أو هديه أو هدي هديه أفضله نعم من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما لكي نقوم شاكيا mutum ya kudurce cewa wata shari'a ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta fi ta annabi sallallahu alaihi wasallam cika ko kuma ya dauka wata shari'a ta fi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dama mutum ya masa ma sai ya kafa shi Allah ya kiyaye babu wani abu da ya kai shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama alqur'ani babu wani abin da ya kai alqur'ani a matsayin ka na musulmi ka kulle ka kulle ka daure ka ajiye shi a zuciyarka babu ka da wani littafi da ya kai alqur'ani wallahi ba ka ta Allah ba kana da matsala in ma ka ce ma da wani book ko wani constitution ko wani waye aka kira shi har aka ce ma shi wannan wani ne superior akwai kodin da in ka yadda in ka yadda da wannan kayan rida a ya gane yau ba ka yadda an faɗa an faɗa an faɗa amma ba ka yadda ba shi ke da ka sani cewa bayan da za a yi abin da wasu bayan Allah suka rubuta yin Allah bayan Allah da Allah kadai ya san me ya suke lokacin da suke wataƙila ma abinda suke suka rubuta ko kuma mai suka rubuta ko lafiya ɗaya ta ɗaya suke ba abin da ya kai alƙur'ani ba abin da ya kai magana Allah wannan shi ne abin da musulmi zai gudunce kuma haka zai rayu babu wata shirya da kai shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na goma sha biyu istihlal ma harama Allah aw tahrim ma ahalla Allah na goma sha biyu halarta abin da Allah ya haramta ko kuma halarta abin da Allah ya haramta haramta abin da Allah ya halarta ko halarta abin da Allah ya haramta kowanne su zaman kafirci shi yasa duk sabon da mutum yake yi haƙuri ya da sabo ya kuma sauki kawai sako ne Allah ka duba na Allah ya yi ma shi ke nan ka huta amma duk lokacin da shi ne ya zo ce ka ce ba ka ko wani to kuma abun ya yi girma ya wuce ba ka domin za ka halarta abin da Allah ya halarta ko ka halarta abin da Allah ya halarta wanda yake shi musibar ta kafirci amma duk sako ba wanda ya ce ma kai sako kai zama kafirci ka saba Allah in ya so ya ce ma na in bai so bai ma azaba shikenan yawa da ka ga mutum zai iya kai kokarin gyara ko tsarkake wani aiki da yake idan kawai shi yana yi ba ka tsaya a matsayin ka ka bar shi abin a matsayin shikenan ka roƙi Allah ya yi maka ka roƙi Allah ya shirya da kai ka roƙi Allah ya sa ka daina kamun kamun shikenan ka huta na goma sha uku in kare sunnati na bauya wato musu mutum ya yi musun sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunonin annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa wanda ka samu kai ko da Allah wanda ba kai ba kai ka tubar wa Allah Allah ka ya yi ma amma ba maganin mu ayan gane wani dan baya yi ko sai shi shan mai da su kuma ba ya wani a'a shi kawai baya yi wala kusuri ko ya ga me yi ya ce zai masa izgi mafi kyawun misali shi ne gemu wani ya bar gemu kai ba ka da gemu ka dinga ɗauka kamar gemu ma ba sunan manzo Allah ba misali ha kai ba ka bari ba ba ka bari ba Allah ya yi ba shi kenan na ai an gane a cike nan magana ya gane duk da ba kwanin bakari da ya yi mutu ba wani baya fitowa na wani kuma wanzami ne kullum sai ya tattare na wanda ya zai da iri iri tsarka iri kullum sai ya na yana ta kankarewa yana ta kankarewa idan Allah ya ja kwanan shi za ka zari ya gari da kankarewa yana bari sai kun ta kai shi sai ka kada gane shi saboda ba ka san shi da baki yau ko ko ya bari ya fito kun gane hausa ai ka san mutum ya fi zama wani iri mutumin da kuka kuka ba ka san shi da gemu to shi kuma bai bari kuɗi yana ta tsallewa yana ta tsallewa yana ta tsallewa to sai kuma lokaci ya koyar da cewa lallai sun kusa haɗuwa da Allah ya ce bari ya bayar da iyali na to wanda zai fito zai fito bari so kaga mutumin zai ka ka gane wace baki har ya dawo bari duk ba a sani to dan adam ya ya ya ba magana irtari kawai abin da kai ka roƙi Allah ya sarfa wanda ka kasa yi ka roƙi Allah ya mata ba a tsaya amma mutawa kan wannan bai da da goma sha hudu sai mu tsaya na sha biyar na goma sha hudu shi ne alhukumi bi gairi ma anzalallah hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar da shi ba awon da da hukumi gairi ko yadda da hukuncin wani Allah wa illan yahkum bihi ko da mutum bai hukunci da shi ba na na na hukunci da abin da ba Allah ya saukar da shi me Allah ya saukar da shi a Qur'ani da aka ce a cikin hukunci da duk abin da yake ba a Qur'ani ko kuma yadda da hukunci da ba na Qur'ani ba ko da mutum bai yi hukunci ba ma ya da shi za ka musulmi ya kudurta abin da yake shi ne gaskiya wanda ita abu da Allah hakan nan hakan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ala yanzu ila suwar na wala ila isal wala ila yanzu ila qulubikum wa amalikum sai Allah ya kallon zukatan ku da ayyukan da haka musulmi ya kudurta abin da yake shi ne gaskiya sannan ya tashi ya aiki na gaskiya wannan shi ne abin da ake so musulmi ne saboda shi na sha biyar in sha Allah. Alaikun salam. Malaka kaman ka ce wani ya sa wani ya addu'a na to sanyawa a yi addu'a ba dini yake da roƙon wani ya roƙi Allah cewa wani ya ma addu'a wanda ibada ce cewa kuma sai ka biya shi ne matsala saboda ai shi wanda zai ma addu'a babu tabbas ko za a karba ai an gane na kika kawo misalin dubu da biyu da ma addu'a to ba a karba ba har kan bayani ya za a yi ba ku fara ba la agbáyé amábálẹ̀ ní babu laifi a ba da sadaka a yi sadaka ita kanta sadaka sanadiyya addu'a ce wato in mutum yana sadaka Allah yana biya masa bukata shi yasa maluma suke cewa in ma malami a gun kana sa riga ma addu'a to ka riga ba ni a sadaka ba sai addu'ar ka ka ta taso ba ku ji haka ta riga ba shi sadaka haka kawai to in addu'ar ka ta taso ko ba ta ka ba shi sadaka kun gane ai wannan duk ka ba kamar alheri ai inda yana da hankali to zai ma addu'a dama annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi idan man sana alakum ma'rufa fakahu yace fa illam tajidu ma tuqabiluna bihi fad'u lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ku alheri ku saka ma yace to in ba ku samu me za ku saka masa da shi ba ku masa addu'a kaga wannan afili wannan wani na annabi sallallahu alaihi wasallam da ka wannan addu'a ba shine ka sa wani tsakaninka da Allah ka ka duba girma irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai lokacin da ya rasa sayyidina Umar zai tafi wa yake wa sayyidina Umar kan ta manta ma cikin addu'a na nan da ka gane ana sa wani ya ba wani addu'a wannan ba shi ake magana wani ka sa wani tsakanin ka da Allah ko ka ba shi wanda ana nufin kai shi za ka roƙa shi kuma ya roƙa Allah shi ne Allahu a'lam. Ai abin ya fito. To. Na. Wa alaikum salam. masu karatun ƙur'ani a baya a biya su malama suka ce ladan su yana zuwa kansu kaga la abu biyu ke da za su sun samu kuɗi na ga shi sun samu karatu sai da shi alƙur'ani tun lokacin da aka kare shi aka karanta shi aka kammala shi to akwai addu'a ta musamman da Allah yake amsawa ayan gani duk lokacin da aka sai alqur'ani malaiku suna zuwa ana jiran roki abu a amsa mu ta ke nan ba da a karanta alqur'ani don a yi addu'a wannan ba zai yi shi kanshi alqur'ani addu'a ne shi alqur'ani Allah madaukakin sarki ya sanya masa albarka littafi ne mai albarka kitabun anzalna mubarakun Allah ya ce yana da albarka komai aka fuskanta da shi abin yi albarka da karanta alkur'ani ba shi ne abin da da yawa suke wanda ba daidai malum a dora su yi magana shi ne sanya wa alkur'ani farashi na wani harfeji kuma arhamu makon su sama kuɗi mai yawa na sai ka ji abin ya yi alhada yau ai ko fiji ɗaya aka karanta in biya za ka ya kamata ka biya miliyan ɗari ba ku ce ba na ya yi kaɗan mako sai alƙur'ani ya wuce da abin da kake tunani su magana za ka biya dama bai taso ba amma ba zai ji a ba wa masu bukata sadaka ita kanta sadaka tana maganin musiba eh yana daga cikin ayyukan musibun da kaga sun kewaye mutane ma rashin sadaka ai yanzu ba a sadaka ba ku ce min mai ai ba har ba a sadaka mu wanda shekaru mu ba su da yawa a nan a duniyar nan wanda duk ya karbi shekara arba'in baya ya ga sanin na iyayen duk talaucin mutum za ka ga yana sadaka na Allah wani wajen ne kotu wani wajen ne ma kuma kullum fa za ka ga yana sadaka amma tun da aka ce mana a'a kowa ya kare kudin shi a kun gane kowa ya damu da kai shi tun da ganin ai musu ai sadaka maganin musu ba ce wallahi ai mutane sadaka bala'i da yawa Allah yake tunkuɗe musu surun ba a ba a sadaka eh kuma kai ba kai da sadaka ba ka sadaka wallahi duk talauci ba kuma ka ringa yi din karfin ka a rana guda ko ba komai ka ringa sadaka fiyo misali a ce naira biyar ko goma na ce a ce ka sanya kullum kana sadaka naira goma alheri za ka samu har ka yadda a yi ba kai lallai har ka yadda a yi ba kai sadaka alheri babba yau kuma kowa zai yi gwagwarar karfinsa kowa gwagwarar abin da Allah ya hore masa wata saddar alayya inna Allah yajzi al-mutasaddiqin so din jaban da yan uwa annabi su suka ga ko suka ce masa wata saddaka ne da ka ba mu sadaka domin inna Allah yajzi al-mutasaddiqin Allah yana takawa wa sadaka ai ko arne yake sadaka za ka ga rayuwar shi da wata arne Allah sai kaga Allah ya barka goma shi a cikin rayuwa sai kaga ya samu sauƙin al'amura hatta rashin lafiya da mutane suke da yawa cututtukan su magani sadaka da kuma kusan ne ba ba ne za a ba da wani cikin na na ga Allah magani da yawa cututtukan mutane sadaka Allah kana da fara sadaka za ka ji kawo shi ba gwada ko na na? na suna sukuwa ina ana ai sake bayanin nan za ka yi don kwaye ne ba shi abin magana na'am نجد النحل نعم يجوز نعم نعم daga sama ta ji almajiri ma ta daga yi ai wanda ya san damar sadaka ba za ka taɓa rayuwa ba ka sadaka wallahi da yawa daga cikin larurar mutane sadaka ce magani saboda Allah maɗaukakin sarki ya yi alƙawari na farko kaga in arziki kake so in kana ba da sadaka za ka iya samu maza Allah ma cewa ya yi Allah ya sanya wani mala'ika su biyu ɗaya yana kafa ɗaya yana yin manuniya ake su kullum ɗaya yana cewa Allahumma a adinu fitan khalafa na can kuma mamadara na yana cewa Allahumma a adinu fitan talafa wani yana ta ala duk wanda ya bayan Allah kamar tanci ka bashi wanda kuma yana ta ala duk wanda ya rike ka dora masa asara haka ya haka ake wanda ma baya sadaka a yana ya tsaya a abubuwan da ya tafiya wani za ka kame yin sadaka ba kare shi kusa ta shiga ya kawo mai baki na ya je ya bige ya je kame ina kasa ga su nan abubuwa da yawa da yawa za ka sai ka kashe kudin kai to ko ka kashe kudin inda zai ma amfani ko kuma wani adam ba a zama haka so a jarraba wanda duniya take ciki sadaka alheri ne ga kowa ka yi gargwadon karfin ka sarin gari za ka ga canji ta lafiyar jikinka ta alherin da za ka samu ta kasuwanka ta duk koma mai alheri ne sadaka Allah ya kuma ne a yi sadaka eh sallawa na babban sadaka da sauka hadisi yana yana nuna kyauta ladan ladan kyauta ba har ta tara ladan sadaka a bambancin ne sadaka da kyauta ita kyauta ana ba wa kowa ne ba sai mabukaci amma kai sadaka ana ba mabukaci na shine bambancin su kyauta ana wa kowa da kowa kyauta ita ce ake kiran ta hadiya wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam ana bashi ana ba wa kowa sahabi a tsakani yana sa don ba zumunta wannan kowa za a iya bashi wanda yake ga ma za ka iya ba to sadaka ko wani inda ka ji an ba da ita to ana yi ta ne a inda babu shi ne ga umarci wallahi na ƙarshe yana maganin balare ƙara lafiya na eh wani ci don yana kana sadaka yana ƙara tsorai to sai gobe ka yi kaza ba za ka ne Allah ku salli ala اللهم بارك على محمد وعلى محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين akwai ni babban malamin da ya rasu a ibadan ranar juma'a shagu yake ko ya Allah ba da kuke sarki masu gafar Allah ta ya mutu kai kalle yana alheri Allah ka karba abubuwan da yi kuskure Allah ya ya yi Allah duk an haƙi.